أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق درج امتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجعل لنا بهذا المعذر وارتاته بنظرة تأتي لنا بالزفر الفصل السادس wannan fasali na shida kenan fi ma warada cikin abin da ya zo min ƙaulihi ta'ala daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fi jihatihi magana ta fuskanci annabi Allah yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallama mauridi shafaqati magana ta zo ne wato magangarar tausayi cikin Allah ya ji tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani abu da ya ɗauka na ibada yake ko kuwa kiran da yake ko kuwa ta wahala da yake to Allah ya magana da shi na tausayawa ya haƙurƙutar da shi akwai haƙurƙutarwa da yawa kuma na tausayawar abin da yake wal ikramu da girmama ala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim tahe ma anzalna alayka alqur'ana litashqi ma'ana to duk za mu ji maganarsa ahi Allah ya rantsuwa da wannan suna wannan harafin suka guda biyu Allah shi ya san me ma'anarsu ma anzalna alayka alquran li tashqi Allah ya ce ban saukar da qur'ani gare ka ba dan ka wahala ya rasulullah sai da manzon Allah kwana yake karatun qur'ani kwana yake karatun qur'ani sallallahu alaihi wasallam kuma ibada sallah akwai Abdullahi bin Mas'ud ya ce ina ta kwaɗayin wata rana in na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sallar dare ni ma na bi shi yace rannan kuwa sai manzo Allah ya fito masallaci a nan zai sallar daren ka galibi cikin ɗaki yake wayoyin mata da yawa masu da za su ce ya yi sallah iri kaza a ɗaki na koya shi na abdullahi bin masud ya ce da gudu da gudu na je na yi wa alwala na zo ni ma na kabbara bayansa ya fara bismillahir rahmanir alif lam na ce kila zai aya ɗari ya shige ɗari ya gama surar bakara gaba ɗaya sannan ya kama ali imrana na ce kila zai aya ɗari ya gama ali imrana gabaki ɗaya sannan ya kama nisa'i na ce kila zai yi raka ɗari ya gama nisa'i gabaki ɗaya sannan ya kama lan'ani ta ce wallahi yadda na so in shari aka shiga ko wannan na shari da yadda na so in ke sallar ni bai in tafi sallah yace kuma bai tarar da wata aya ta neman gafara ba sai ya tsaya ya nemi gafara bai tarar da wata aya ta neman sauki ba sai ya tsaya ya samu ya nemi sauki bai tarar da wata aya ta neman tsari ba sai ya tsaya ya nemi tsari sallallahu alaihi wasallam to haka in ka lura galibin wanda za ka yi sun faɗi sallah annabi da sai ka ji sun ce da ya buɗe sallah ya faro daga bakara kaman kullun sauka yake sallallahu alaihi wasallam to Allah ya gaya masa bayani wajen shekara goma yana har da kafafuwa suka kumbura kafar tana dagewa har kila abdullahi bin mas'udin kila matar sai da aisha wata suka ce to wai ya rasulullahi wannan wahala da kake ta ne sai da Allah ya ce da ya gajira laka Allah ma ta kaddama min zambika ko ma ta akara da kana da shi ma an gafarta yanzu da za a ce da an gafarta mana zunuban ma ai duk bacci za mu ko ko ba to kai da Allah ya sai ce afala akuna abdan shakura to ba zan gode ba wannan wai duk wannan abin da manzo Allah yake shi godiya yake sallallahu alaihi wasallam to to godiya kuma kaga ya ninka to har sai da Allah dai ya matan tebur din dara to kaga abin ya isa kumin laila illa kan to tsayawa daren yanzu sai dan kada ayi bacci a dan kada ga yanzu za ka yi nisfa raba daren biyu ko kai bacci a rabi daga bayan sallar isha har zuwa rabin dare to sannan ka tayi kai ta sallah kuma har asuba ko ko kai ta sallah daga bayan sallah isha har rabin dare in rabin dare kuma kai bacci har zuwa asuba awan usmin wa qalila rabin da za ka yi bacci a ciki ko ka dan rage wani abu kaɗan ka ƙara wa na tsaya na yadda rabin da za ka tsaya ko ka dan ƙara rage dan wani abu ka ƙara na bacci din na yadda a wazin alai ko ka dan tsara a wanda ka dama din na yadda ورتل القرآن ترتيلا كرنت القرآن كرنت للناس من في عليك قولا ثقيلا صلى الله عليه وسلم فهذا لك جي توسعين الله سيدي يا ربا ومن الله صلى الله عليه وسلم dalan ba wai dole ne sai an yi wannan Allah da ya raba haka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dan haka za ka ga kissan baccinsa kuma to kuma wani zuwan bacci ne ko a tsayen ma wani zuwan baccin sai yau kwashe shi sallallahu alaihi wasallam ko ko a tafiye akwai sahabin da yake cewa muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi na yana kusa da raƙuminsa sai na ga yana gocewa na ga yana gocewa a hankula kamar zai faɗo yana yana bacci sallallahu alaihi wasallam yace sai na ɗan da kira raƙumi na kaɗan sai na shiga na ɗan tokare shi kuma ba na so ya tashi yace har ya zauna daidai yace to sai na dawo da baya to yana tafiya yana tafiya na kuma ganin ya goce ya goce ya goce na ji tsoron fa sai na da kira raƙumi na na je na kuma tokararsa kaɗan sai ya har ya zauna daidai na dawo baya ce to na uku fa sai ya goto kamar zai faɗo sai na da kira kuna da gudu na je na so kare shi sai ya ce waye wannan sai na ce wane ne ce lafiya na ce ya rasulullah gani ne yanzu ya kwashe ka goce kamar za ka faɗo shi sa na zo na so kare sa sai ce Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye annabinka sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye annabinka to haka al'ada to kuma haka al'umma haka malaman al'ummarsa sallallahu alaihi dukkan al'ummarsa ma duk wanda ba dole shi annabi sallallahu alaihi wasallama sallar dare dole ce a kansa mu ko ba dole ba mutum ya shafa'i da mutum ma yake ya kawo baccinsa to amma kuma kai ai ba sai an ce ma kai ba shi din ma kenan da duk komai ya haɗu gashi na yana yi to ina kuma mutum da ya ƙarfi kan mutum ya ɗebi da yawa yanzu zai kasa an dai da ya dan samu da to to ala ta'ala Allah tabaraka ta ji daha wannan suna Allah shi ya san muradin sa zamu zo tun magana amma anzalna alayka alquran li tashra ban sauka ma da qur'ani dan ka sha wannan wahala ba kai ta ban sauka ma da wannan ba kila kila aka ce daha ma'anar suna wa ma'anar wannan daha din nan ismun min asma'i suna ne daga sunan manzon Allah kamar yadda ya su wa'in suka ce suna ne daga sunan su ita ma daha sunansa ne wakila wata faɗa kuma huwa ismullahi sunan Allah ne da kansa tabaraka wa ta'ala kamar wancan ya fi duma wakila wata faɗa ma'anahu ma'anarsa ya rajulu ya kai cikakken mutum wakila wata faɗa kuma ya insanu ya kai cikakken ɗan adam ita fasara ɗaya ne saboda waɗansu abubuwan na ƙur'ani suryaniyanci ne zan jamila wannan duk ba larabci ba ne wayan sa'awar wani yana daga cikin kuraman baki da ake cewa tsaha tasu don an tafi akan siriyaniyanci ne aka fassara shi da larabci to shi sa wayannan fassara ke zuwa amma kyakkyawar fassara Allahu alam da rabi zalik sai dai kuma mun karanto hadisi a yafi manzo Allah ya ce ina da sunaye goma a wajen ubangiji na ya faɗi da yafin da taha duk sunayensa da kuma hadu ga hadisi sunansa ne sallallahu alaihi wasallam kila ya insani kila ya dan adam shi kake wa kila kila kuma hiya hurufun muqatta'atin harafai ne dai wannan da aka yanyanka li ma'ani akwai ma'anar da take nufi malamai sun ta har akwai hikimomin su ba lokaci yanzu ɗamu sanu ɗin nan tara ne a hisabi hakuri kuma biyar ne yanzu biyar in kada ta da tara sai ya baka sha hudu hawa'u hawa'u hatsarani wato takwas ne gawau shida in ka sa hatsarani takwas ne gawau shida sai ya baka sha hudu shi ma adadin sunan to haka dai suke ta rada kila wani su sirri ne tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai da jibril ya saukar da ka ce ayyun sa manzo Allah ya ce na arabtu na san ma'ana na san magana sanan jibril ya san akwai wani sirri tsakanin manzo Allah da Allah da bai sani ba kila kuma akwai kuma mutumin da ya tambaya Abdullahi bin Abbas ne ma'anar hemin ayyun sun ka sai ya ce Allahu alamin rajihi bi zalika Allah shi ya sani ya jabir bin abdullahi yana zaune kusa da shi sai ya kamo wancan mutum sai ce baya so ya fassara ma ne ma'anar hemin ayin sun tsaf shi din da ka tambaya wai allah zai ba shi zuriya za su zama sarakuna za su gina wani gari tsakanin koramai guda biyu sunan garin bagadada za su yi zalunci dare ɗaya Allah zai halaka su shine ma'ana ɗaya min ayin sun ƙabi ya sani bai so ya gaya ma ni duk wani sulmi na Allah to kila ya insa wa kila ya hurufun muqatta'atin li ma'an qala al-wasiqi malam wasiqi yace arada Allah ya yi nufi wannan tsaha din ya dahiru ya kai tsarkakacce ma'ana tsaha kenan wai shi da musanin farkon sunan Allah ne ɗahiru kuma Allah ya ba manzon Allah shi hakurin kuma farkon sunan Allah ne haji kuma Allah ya ba manzon Allah wa innaka la tahji ila siratul mustaqim wallahi ya rasulullahi kai ma kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici to tsahan ɗahiru ne da haji Allah ya ba manzon Allah wakila ila kuma huwa amrun min alwadi wasu maso ce a duk ba haka bane ai magana ce da taka ha ƙasa ta taka ƙasa taka wannan ƙasa ɗin huwa amuru waɗe a ɗa a horo ne taka ƙafarka saboda mazalla in yana karatu yana karatu har ƙafafuwan su gaji sai ya ɗaga ɗaya sai ya ɗaga ɗaya sallallahu alaihi wasallama har ta ɗaya ta huta sannan kuma ita kuma ɗaya ta sha wahala sannan a sauke ta a yi abu har kafafuwan suka so na kariya Allah ya ce a duk da ban yi saukar da Qur'ani don ka sha wannan wahala ba tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ka kasa da kafar ka ya Rasulullahi ka ci kafafuwan ka guda biyu a yi yanda aka yi ragowa kuma a zauna to karshen rayuwa sai da Aisha za ta karshen rayuwa in ya sada sallah din sai ya zauna a zaune ya ta karatu din ya ta karatu sai in ya rage kaman aya hamsin sai ya tashi tsaye sannan ya yi ta sannan ya yi rukuku sallallahu alaihi wasallam to da kinaya ce wal ha'u kinayatun anil ard ita kuma ha'idin nan kinaya ce da kasa ai ai ma'anan magana ita mit alal ard dogaro akan kasa duka da mai kar kafafuwan ka guda biyu wala tut'im nafsaka kaka wahalar da kanka ai mun ga mahaddata da yawa kuma mahaddata irin masu tilawa masu haddata ai su masu kan haka a ce a ga wanda zai tsaya kafa ɗaya karanta izu goma kaga wani ya tsaya kafa daya ya tsaya malam namu da ya tsufa ba ya iyawa sai ce Allah akbar da in ya tsaya kafa daya ba sai ya dafa bango ba sai ya yi komai ba akan kafa daya sai ya karanta izu goma sannan zai sauke kuma tsayawa akan daya kafa ya karanta izu goma haka dai mazaje akwai mazaje da ya samu ciki ya ga sallallahu alaihi wasallam wannan duk koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana karatu wa ya ce a karanta ƙur'ani duka cikin dare ba lada ba a yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun sangarce ma ba dai kuma ana gaya mana irin haka da wanda Allah ya yi duniya da lahira domin sa ma gashi har sai da Allah ya ji tausayin sa ba wai hanawa ne na in an yi ba lada ba na tausayi ne ka ce wani dan yi kaɗan ba ba wai hanawa ne mu dinga kokari ka a ce ba kyau an ce da kyau din ma ya muka kanci mu kwana kallo mu kwana amma ba ta wata wanda ya kwana kallon tv ko ya kwana abu ba kyau ba amma wanda ya kwana ku karanta qur'ani wa shi a karanta ba kyau annabi sallallahu alaihi wasallama kwana yake zai iya maimaita aya ɗaya ma ya maimaita ta har gari ya waye sallallahu alaihi wasallam kuma yana kuka sallallahu alaihi wasallam mu dinga yin kokari iya karfin mu iya karfin mu to ma'anarta kenan yake alaƙadar wa to ma'ana ya sake wala tuti ibn nafsak kaka wahalar da kanka bil ijma da dogara alaƙadar min wahidin ka tsaya akan kafa daya ya rasulullahi ka tsaya akan kafa daya huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ban saukar da qur'ani akan ka ba dan ka sha wahala nazalat al-ayat wannan aya ta sauka fi ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da annabi ya kasance ya takallafa yana ɗorawa kansa minan sahari na daga rashin bacci wata aji da gajiya yana ɗora kansa wasu ya mulle da tsayawa da daddare har dare ya ƙare gaba da a kabaran alƙali alƙali ne ya gaya mana wannan abu abdullahi muhammad bin abdurrahman wa gairu wahidin da wannan mutum ɗaya ma na daga malaman hadisi su suka gaya mana wannan magana da na faɗa su kuma sun karɓe ta an alƙali abul walidi sun gare ta daga alkali abul walidi albaji ijazatan ijazan magana ya musu ya yadda daga wajen sa wani asali shi ga asalinsa kuma na kalci na ciro ta kala shi kuma baji ya ce haddasana abu zarri abu zarri alhafizu ba abu zarri sahabi ba abu zarri alharawi ya suna abu zarri ne mahaddacin hadisi shi ya zantar da mu shi kuma ya ce haddasana abu muhammad alhamawiyu ko hammuwiyu abu abu muhammad alhamawi ya zantar da mu shi kuma ya ce haddasana ibrahim ibn kuzaimi shashi ibrahim dan kuzaimi shashi ya zantar da mu shi kuma ibrahim yace haddathana abdul abdul haddathana abdu bin humaydi abdu dan humaydi ya zantar da mu shi kuma abdu yace haddathana hashim bin al-qasim hashim dan qasim ya zantar da mu shi kuma hashim yace ya karbo hadisin ne an abi ja'far daga baban ja'far shine sayyidina muhammad bin bakir shi kuma tabi'i ne malami wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bishararsa zai fede ilimi to kuma fiƙa ne malamai sun yarda da hadisinsa malaman hadisi to shi kuma sai na muhammad baki da yake cewa shi kuma haddasa ni anir rabi ibn anas shi kuma rabi dan anas ya rantar da shi rabi dan anas tabi'i ne tabi'i ne shi ya karba daga rabi dan anas shi abin da yasa ya zama shi ma tabi'i ne amma ya ga sahabi ya ga jabiru bin abdullahi allah ya sa rayuwar jabiru ta yi sako dan abdullahi har ya haɗu da shi da shi ta ya taɓa daga rabi dan anasu ƙala sai dai hadisin mursali shi kuma rabi dan anas bai faɗi wajen sahabin da ya karɓa ba amma karɓe mursali ƙala rabi'u ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kasance idan sallah idan yayi sallah kama ala rijilin sai ya tashi akan kafa daya saboda kafafuwan sun gari sai ya tsaya kan kafa daya sai in ta huta kuma ya sauke daya ya ce wannan ba sallar farilla ba sallar nafila wara fa al-ukra sai manzo Allah ya daga daya fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da daha ya kai dahiru ya kai haji ya ani ko yana nufin sa'il arza ta ka kasa ya rasulullahi daga wakon ka duka ya muhammadu ya kai muhammadu ma an zanna alaika alquran ta shiga ban so kama da qur'ani dan ka wahala irin wannan ba al'aya ta karanta ayoyi wala kafa bai buya ba bima fi haza abin da yake cikin wannan aya kulli dukansa min al-ikrami na daga girmama Allah da yawan manzon Allah wa husnul mu'amala da kyakkyawar mu'amala da take tsakanin ubangiji da bawansa wa in ja'alna daha idan muka sani wannan suna daha min asma'i daga sunan annabi ne kamar kila kamar da aka ce auji ila kasaman ko ba aka santa akan ya ta rantsuwa ce da hikal fasl ma qablahu wannan fasalin sai ka raba shi da abin da yake bayan ta duk da irin abin da Allah yake ga annabi ne kuma sai yayi rantsuwa da asu wa misal haza da irin wannan fi na madu shafaqati a cikin tsarin tausayi wal madarrat da alkhairai qauluhu ta'ala yana daga aya kuma da zamu faɗa wata ita ma dai cikin tsarin tausayin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alkhairan da ya masa fadin Allah tabaraka wa ta'ala fala Allah tabaraka inna fata ala asirihim illa yu'minu bi hadha alhadith asfa ya rasulullah fala Allah tabaraka inna fata cewa kai so kake ka halaka kanka ne ala asirihim abu sabura ban kafiran nan illa yu'minu bi hadha alhadith in ba ki imani da wannan hadisin ba a safan dan bakin ciki manzo Allah abin da yake so al'umma duk ta karba in suka karyata sai zuciyarsa ta aji sallallahu alaihi wasallam kuma ya ta kokari bai gani yake shi ya takaita Allah zai faɗa can gaba duk in ya ga an yayi kiran yayi kiran an ki karba sai ga kaman laifin daga wajensa ne sallallahu alaihi wasallama ba daga wajen mutanen ko ko ni ne ban yi musu yanda ya dace bane ko ko Allah ya sha duk ba ya ya rasulullah kai ba uwanka kai dai ka faɗa kuma na shaida ka faɗa sai kenan kuma wannan rago karɓa ko rashin karɓa ban mun kaya na kuma kai duk ba laifin ba to Allah zai haƙurƙurtar da shi ai ai ma'ana ba su unnan saka katilu nan saka kan kashe kanka kake so ka yi ne da zalika da wannan gazaban dan fushi au gaizan ko dan fushi dai au jaza'an ko dan yaukane ma'ana tashi hankali zuciyarsa ta zama ta ɓaci sallallahu alaihi wasallam saboda ba a karɓi lamarin Allah ba shi ba lamarin kansa in lamarin kansa ne kallon su ma ba zai ba bai damu ba bai taɓa lamarin kansa a'a wai dai a karɓi lamarin Allah manzo Allah kullum a cikin san ya ga an karɓi lamarin Allah yake Allah wani sulu yana daga irin wannan magana qauluhu ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala la'allaka baki unna fa Allah ya kunu mu'mini to kake ka halaka kanka ne dan ba su imani ba ya rasulullah ai ba ba komai kai ka ba da abin da yake kanka shu'ara ثم قال تعالى فنا الله تبارك وتعالى يقول إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أناقهم خاذي أي كي هقول كي باغوانك كائسا موسو كما رشن كربادك وجمني دامون قداما إن نشاء دا ناسو ننزل عليهم من السماء دامون سوكا موسو دا سما آية ونجيكم فظلت أناقهم الآخر دول وينسو الدرب tankwara ta karba Allah tabaraka wa ta'ala yana da kuduransa yana da iradansa Allah tabaraka wa ta'ala in ya zai iya kaddara abu kuma ya zartar da shi tabaraka wa ta'ala zai iya kuma bai kaddara ba ma abin zai yi amma a zahiri za a yi kuma duk gaba ke Allah ya kuma za Allah ya zai kira kowa da kowa amma akwai waɗanda Allah ya kaddara za su karbi kiran sai abu to shi kenan amma dai an ce Allah ya rufa asiri ya ce manzo Allah ya zo ya kira kowa da kowa amma a cikin wanda za a kira akwai wanda za su bi akwai wanda ba za su yi ba to yanzu an sa to in manzo Allah ya yi kira ya yi kira wani suka ce bi Allah ya ga ya tada hankalinsa sai Allah ya ce a'a ba komai kuma yanzu an dawo kuma a cikin wanda ka kira akwai wanda ne nufin ba su karɓa ba yanzu lamarin ya dawo jina an ce idan mutum ya yi laifi idan mutum ya saba Allah ya faɗi ya yi kuka ya tuba Allah na tuba Allah na tuba ni ne sako ne ni ne laifi ne sai Allah ya ce kai kuma ne ka isa washe ka isa kai wani laifi wannan ikona ne kawai tunda ka tuba tafi na gafarta ba amma idan mutum ya saba Allah yawa Allah kiri kiri Allah ai kai ka shirya ai ikon ka ne Allah ya ce ƙarya kake kai kai to sai Allah ya sama komai dai ladabi ake so ladabi ake ai haka wai sai amma Allah ne shirya ba amma in ka faɗi ka tuba ka nuna sharrin daga wajen ka yake kai kai sai kuma iko ya sarauta kan wasu Allah ya ce ai kai ba kai sake wani abu ba ni ne na kaddara ma tun da ka tuba na gafarta ma amma mutum yawa Allah kiri kiri ai Allah shi ne wajen da kasu Allah ya kai ka shirya ai ikon ka ne ai kudar Allah ce o to yanzu kai kai ba wani kudura ta ni ba ruwa na a cikin magana tabaraka wa ta'ala to to abin da yake faruwa kenan dole sai mutum ya san kitabul mashi'a da kitabul hikima walau sha Allah ma fa'al wani zuwa Allah ya ce ya haƙuri da na ga dama ba su ba sallallahu alaihi wasallam to Allah tabaraka wa ta'ala yana haƙurƙutar da manzon Allah sallah da mun ga dama inda sha da na so nunzil alaihim min as-sama'i ayatan azallata ana kullu akan da na so mun kan musu wata aya kamar da bani Isra'ila na daga dutse kansu na ce ko su bi ko ka kufan faɗe su da dutse to su mutanen makan da na ga dama sai in musu irin wannan dole su karba amma yanzu dai kai in alaika illal bala kai dai isarwa ce taka wa alaina hisab mu kuma shirya abin wanda zai yi ko wanda ba zai ba wannan shi ne a wajen mu sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a kuma yanzu yanzu abin ya faru ba Abu Huraira ya kira babarsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta bi manzon Allah ta faɗi maganganu akan manzon Allah din ya taho yana kuka manzon Allah yake lafiya yace baba ta ce na yi kiranta zuwa ga Allah na yi kiranta zuwa ga yi mata addu'a ya rasulullahi ta karba annabi ya ce Allah ka shiri babar abu huraira komawa gida kawai ya ta sai ta yi wanka ta yi shiri ta hau kan abin sallata tana hata musulunta ma duk da baki da to wannan yana sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suna da maganganun su an ce annabi sallallahu alaihi wasallam dan dai wani dan uwana ne ko wani dan gidanmu ne in bai musulunta ba zai zama zaki ne a gidanmu to wannan komai kiran da annabi ya ba zai musulunta ba ga abu lahadi amma in dai dan addinin Allah ya ɗaukaka ne to yanzu yanzu manzo Allah zai iya faɗa daga asuba ya yi sallah asuba ya ɗaga hannunsa yana addu'a Allah ka shige ɗayan mutane biyun nan don addinin kai ɗaukaka ko abu jahil ko umar amru bin al-hisham abu jahil kenan ko umar bin al-khattab kafin walaha addu'a ta hada kan sai na umar ya musulunta dole sallallahu alaihi wasallam saboda addini ya to duk wanda yake yin wani abu ba dan kansa ba dan ko addini ya ci gaba ko dan ma'aikatan ma ta ci gaba ko a ma'aikata kake ko kamfani kake kai aikin da kake dan kamfanin ya ci gaba ne ba wai dan wata bukata ka ko wata abu yanzu yanzu haka Allah yana baka taimako cikin abu abin yana yana yi duk da kake to wannan da yake Allah yana kubutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wani haza yana daga wannan dai inda Allah yake ba manzo Allah hakuri cikin abubuwa kauluhu fadin Allah fasda bima tu'mar bayyana abin da aka hore ka ya rasulullah wa a'rid anil mushrikin kau da kanka da kafiran nan duk abin da suka faɗa ba ruwan ila qaulihi inna kafaynaka almustahzi'in Allah ya ce mun isan maka masu yi ma irki in kana wa'azi za su sun ce in manzo Allah yana yana karatun nan wal gaufi a zo a dinga hayaniya dan ma kan wani ya ce to ya zo ya fara wa'azi sai a zo haya haya haya eh eh ana tafi to za ka ga kowane zamani mutane suna kwaikwaya amma ba sa so a ji karatun to sannan ma za a zo a kafa hira ko a kafa abu to haka suka dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya fara kafi sai a ce wal gaufi to a zo a yi ta hayaniya sai a zo a yi ta hayaniya ma dan ka ake Allah ya ce mun musamman wannan allazina yas'aluna ma Allah ilahan akara wa nan da suke hada wani da Allah فسوف يعلمون da sannu za su sani walaƙan na alamu hakika mun sani annaka ya ziku sadaruka bi ma ya kulu da kirjinka yana kunci saboda abin da suke faɗa fasabihi bi hamdi rabbi haƙuri ba kuwa fasabihi bi hamdi rabbi ita tasbihi da godiya ubangijinka kai ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wa kun min sajidi ka zama tare da ka zama mai sujada mai sallah ma'ana dama a cikin ta yake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ya dame shi saboda wannan sai ya hau sallah duk mutumin da abu ya dame shi ya dinga taimakon addu'a da nafila ya dinga nafiloli na da yanzu yanzu a ga Allah ya biya abu ba tun ko mina sajidi wa abudu rabbaka kai ta bauta wa ubangijinka hatta ya ce ya kallaki an mutuwa ta zoma inda mutuwa ce kadai ba wanda yake shakka a cikin ta da haka ake ce mata yakini to wajen waɗannan ayoyi da Allah ya gaya masa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala qadustuhu bi bi rusulin min qablika ai ba kai kadai aka yi irin wannan izgili ba annabawan da suka zo bayan kama duk an musu irin wannan izgili ya rasulullah suka yi hakuri kuma to kai ma kai hakuri al'aya hatta har aya qala al-makki malam makki yace sallahu Allah ya haƙurƙurtar da manzon Allah ta'ala bima zakara cikin abin da ya ambata wahawwana alaihi ya sauƙaƙa masa bakin cikin da yake damuwa da shi ma ya alƙafa abin da yake haɗuwa da shi ne mushriki na daga wajen kafir wa alamahu Allah ya sanar da annabinsa anna man tamada ala zalika duk wanda ya ci gaba da yi masa wannan lalata ya hillu bihi ma halla bi man qabla irin abin da ya samu kafiran baya zai same shi wa mislu hadhihi tasmiyati yana daga irin wannan haƙoƙotawa dinnan qauluhu ta'ala fadin Allah ga annabi wa in yukazzibuka in sun karyata ta faqad kuzziba rusulun min qablika an karyata annabawa bayan ya rasulullah duk annaba duk wani annabi in Allah ya ce yayi kira sai kaji Allah ya ce fa kazzabu sai a karyata shi azabullah Allah ya hukuntar da manzon Allah jama'a kabara bibi da abin da Allah ya bashi labari anil umami na daga al'ummatai a salifatu wadda ta shige wa maƙalatin da maganganun da al'ummatan ta gaya manzon Allah ta gayawa da an biya ilim ga annabawansu ƙallahu kafin shi wani hinatihim da kuma wato wahalar annabawan su wato jarrabawa da Allah yawa annabawan bikin da al'ummarsu wasalla Allah ya ba shi haƙuri da zalika da wannan an mihinati shi ma ya haƙuri da jarrabawa duk annabi ya zo sai an masa wani annabawan ma kashe su aka Allah shi ya kiyaye shi tabaraka wa ta'ala to Allah ya ba shi haƙuri jarrabawa ce daga Allah haka Allah jarraba ga waye ma'anar wa'azi malami da yayi wa'azi shikenan kuma kowa ya bi shi da haka ne muradi da ai annabi ya dace a yawan sallallahu alaihi wasallam da annaba ya dace a yawan ba wai kowa shikenan da an yi wa'azi kuma haya haya a ji shine muradi a'a Allah dai ya shirya da al'umma manzo Allah sai kuma ai hakuri kowane annabi ya zo sai kaji Allah ya ce fa kazzabu ya kaje ta shi ma Allah ya bashi hakuri da abin da ya samu a cikin aikin misali min ku fare makata abin da ya haɗu da shi daga kafiran maka wa annahu cewa maganar laysa awwala man laqiya zalika ba shine farkon wanda ya haɗu da irin wannan ba summa tayyaba nan sau sannan Allah ya dada damar rai wa abana uzurahu Allah ya bayyana uzurinsa in ba ni kake tsoro ka in ce kayi sakaci to wallahi na san kayi kokari ya rasulullahi bi qaulihi ta'ala da faɗin Allah fa tawalla anhu kauda kai tsale su ai a arif an kauda kai gare su fa ma anta bi malumi kai ba abin zargi bane na san kayi iya kokarin ka ya rasulullahi ji wannan dadi ne da halin ka na san kayi iya kokarin ka amma anta bi malumi kai ba abin zargi bane ai fi a da'ima ballar cikin isar da abin da cikin kai abin da ka isar wa iblagi da isar ma humminta abin da aka dora ma wa misluhu irin wannan magana qauluhu ta'ala fadin Allah wasbir li hukmi rabbika ya hakuri da hukuncin ubangijin ka hukuncin ubangijin kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wani abu an tambayi wani da ya ka san Allah yace na san Allah da abu biyu da rashin lafiyar likita da jahilcin malami yanzu za a ga likitan da shi yake gaya wa 'yan sula magani su samu lafiya za a ga likita kuma yana wayo Allah wayo Allah shi kuma ya rasa yanda zai yi to kaga ashe akwai wata kudura da tafi karfin likita ta ba kuma yanzu za a ga malami komai a gaban sa yake tangara amma yanzu yanzu Allah zai fashe ilimin da ya riga na to wai ina ilimin naka yake ilimin ka na banza ne ashe ya haɗu da ikon Allah ya haɗu da ikon to sai hakuri Allah ya cewa wasbir li hukumar rabbika ya hakuri da hukuncin ubangijin ka ya rasulullah fa innaka bi a'yunna kana maganan kana wata kana kallon ka ai isbir ai ka ya hakuri ala azahum absaki ka kafiran nan fa innaka bi aisuna raka kana inda nake ganin ka kai ne dan gatan nan da yake kiyawa amma kuma dole kuma iko na ba wai shi kenan wai dan Allah ya mai da kai tsalle kuma shi kenan komai lafiya ko lafiya a ba ba annabi Musa zai tafiya gana da Allah wani mutum ya ce masa musa an ka gana da allah ka ce allah ya yarda da ni shi ke nan sannan musa ya je gana ma ya manta allah ya ce musa bawa na ya aiko ka ce yi wallahi bawan ka wani ya ce in na zo in ce wai ka yarda da shi allah allah ya ce to zai ka ce na yarda da shi alhamdulillah na yarda sannan musa ya dawo inda mutum yake zaune ya ga guntun yatsa can guntun yatsa can guntun haƙoƙi can kaza kaza da wata dabba ta zo ta cinye shi ta yi kace kace da shi ce Allah ina mutumin na ice ga ragowarsa ce mai ma'ana a ce ba ce yin yadda shi wani aiki da ce ce Allah shi ne yadda shi haka wani amma ka aji tsoro mu al'umma manzo Allah ne Allah ya kiyaye mu daga irin wannan amma ba wai shi kenan dan Allah ya yadda kai wai ka zama dan mai da yaji ba komai ba zai ai da annaba su suka fi shan wahala ma kan lura da magadan su sallallahu alaihi wasallam amma mu lura kuma da wani abu da annabawan Allah da waliyan Allah duk bala'in da Allah ya zubo musu to ba za ka ga sun kalli bala'in nan ba Allah za ka ga sun kalla sai ka ga abin kamar mai sauki ne a wajen su sai ka ji sun faɗi wata magana ma kamar shashanci yanzu a daki mutum ko a kashe ko a yi kaza ya ce Allah ka shige mutane na ai ba su sani ba ai da sun sani ba su yi haka ba yanzu wani hakuri ne ya sa to kai mutumin da bai san Allah ba shi kuma sai ya ta ganin bala'i wo wo wo an yi kaza an yi kaza jibin Allah in ya zaina ba mu labari a Qur'ani sai ce ya qatluna an biya a bigayr hakim su bani zairan da ko gani ma har annaba su kashe ba ba tare da annaba nan sun su komai ba kuma an shige kaman ba ai wani abu ba annabi Allah to haka za ka ga bayin Allah annabawansa da waliyansa an karkashe na kashewa an karkashe na abubuwa amma sai ka ga ba sa kallon wannan abin da aka yi musu yanzu jikan annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ta same shi haka kashe shi ya uwarsa ya kai zuwa ta tawo ta sun kusai ta daga ta rabbana taqabbal minna hadha alqurban wa annaka karba mana wannan layyar tamu yanzu in ba dan uwanta ne ta gaya ma haka ba ai kace shatanci layya Allah karbi wannan layyar tamu da haka za ka ga waliye mu yi koyi da Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mu addu'a malam sani da asuba kullum falaki da lafiya Allah ya kiyaye mu daga sharri mu da dole sai mu kiyaye addu'a to amma in Allah ya dauko abu to kan mutum ya kalli masifa kar ya kalli wanda ta zo wajen ya kalli ikon Allah ne asbir da hukumar hakika ya hakuri da ikon ubangijinka ala azahum absatu tasu fa innaka bi haythu naraka muna kallon ka muna kiyaye ka amma kuma wannan ikon mu ne kuma hakan kuma sai a sa a fuddige ka a yi abubuwa a gani kuma in kai raki ma Allah ya caje ka annabi haya alayhi salatu wassalam me yanka bishiya ta sama ya zakariya me yanka bishiyar zarto ya zo daidai kan wanda ya yanko bishiyar da gefe zarto ya zo cikin an so ma yanka zai yi magana Allah ya ce ishu in kai ƙara zan shafe ka daga diwanin annaba daga littafin su ya haƙuri kawai lafiya lafiya barka annabi sallallahu fa innaka ayi sunara kana inda muke ganin ka wani hafazuka muna kiyaye ka sallahu Allah ya ba annabi haƙuri bi haza da wannan fi ayin a cikin ayoyi kafiratu masu yawa min hazal ma'ana daga wannan ma'ana ba. Thank